نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو ashirin da hudu ga watan Ramadan. Shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda shi ne ya dace da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da dubu biyu da ashirin da biyar hijirar annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Allah ka gyara wanda sai Yau insha Allah za mu dora kan abin da muka tsaya na ci gaba da karatunmu na iyaye mata a garin Kumo Akko Local Government Jihar Gombe Najeriya. Idan za ku itinawa jiya mun tsaya ne akan ladubba na kyautata zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu da kuma abubuwan da ake so a kula da shi tsakanin ma'aurata don auren ya inganta tunda daman dai ita burin mace ta yi aure ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa ta samu zuri'a mai albarka a ci a sha a jira kuma lahira Allah samu ji asa abu na farko idan an yi aure ana so a yi walima na yi bayani abu na biyu akwai husnul khuluq ma'azaujat shi miji ya zama mai kyakkyawan hali tare da matansa shari'a tana tana bin miji bashin ya zama yana da hali na ƙwarin hali mai kyau kada ya zama mai mai hali mara kyau mai mai ƙiƙasasshiyar zuciya wanda yake da wahalan sha'ani abu na uku ihtimalul adha mutum ya zama yana iya jurewa yana shanyewa duk wani abin da mace za ta yi masa na cutarwa ya zama yana jurewa yana kuma shanyewa sai abu na na gaba akan wannan manzo Allah ya faɗi mai hikimar da ta sa aka ce namiji ya haƙuri da mace idan ana yin wannan bayani wani lokacin wasu maza sai su rinka kumbura suna nuna damuwarsu cewa ana goyon bayan mata ba maganan goyon baya bane abu ne da yake na shari'a idan an bi a zauna lafiya in ba bi ba kuma a sha wahala a wahal da su kuma a wahala a wahal da su kuma ba za ka samu abin da kake so ba annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi sallama a hadisi sahihi ingantacce ruwayar bukhari da muslim istausu bin nisa'i khairan ana maganar wasiya ta alkhairi ga mata kai namiji da kai nake a matsayinka namiji kuma wani lokacin a matsayinka na uba ka kalli yarka ka tuno wannan hadisin ka kalli matar da take karkashinka ka tuno wannan hadisin yace fa innahunna khuliqna min dhila su mata an ce ai haƙuri a jure wa rauninsu da matsalolinsu na gida saboda an halicce su ne da karkataccen ƙashi wa inna a waje mafi dhila'i a ala a cikin karkatattun ƙashi na haƙarƙari wanda ya fi kowanne karkata shine na sama damun mun faɗa cewa namiji yana da haƙarƙari goma a dama goma a hagun amma da Allah ya halicci na na hawa'u daga jikin annabi adam sai ya zama ƙashin haƙarƙarinsa na hagun bai kai na dama yawa ba kuma har yau in kina haifi ɗa namiji in aka duba haƙarƙarinsa to za a ga ƙashin yawansa bai kai na ƙashin haƙarƙarinsa na hagun bai kai na dama yawa ba ina ɗayan na matarsa ne ko na matansa ne kin ga ko duk abin da yake na haƙarƙarinka ne ai ka bi a hankali in kai wasa ka je ka ɗora masa nauyi ba sai ka ji bas ya karye ba to kuma shi kashin hankarkari dama a karkace yake ba a miƙe yake ba idan ka danna shi kace sai ka miƙe shi duk abin da yake a karkace ka danna kace sai ka miƙa shi me ka danna za ka yi amfani da ƙarfi za ka yi amfani da fawa sai ka karya shi to haka mace annabi ya sifanta lokacin da kace sai ka yi amfani da ƙarfi sai ka yi amfani da fushi sai ka yi amfani da fawa sai an yi maka abin da kake so ɗari bisa ɗari a gidanka to za ka yi ta karya mace me karya ta sakinta shi na annabi ce wa kasruha talaquha fa idza dhahabta tuqimu kasartahu in ka ce sai ka miƙar da shi to za ka karya shi idan kuma baka miƙar da shi ba sai ka bar shi tarakta mu lam yazal a waja ka bar shi bai gushe ba yana nan dai a karkace din fastausu bin nisa'i khaira dan Allah sallallahu alaihi wa sallama wasiya ce ya ga wa maza to kuma shi wannan hadisin zai maka dadi kwarai idan da zaka buga misalin sa akan yarka da ka aurar ka ba wani zaka iya gaya masa kace ai ga abin da annabi ya ce akan mata zai yi daɗi in a kan ‘yarka ne, to waccar wanda ka aura ɗin ai ita ma ‘yar wani ne, ita ma ubanta zai so a lallaɓa ta abi ta a hankali kamar yadda kake so abi da ‘yarka mai a hankali. Na sha faɗa a karatu ina maimaitawa duk wanda yake cin mutuncin mata ko cin zarafinsu, to ya jira idan ya aurar da 'ya'yansa mata ya ji labarin da za a bashi yadda maza za su rinka azabtar da su a gidan aurensu don ita wadda ka auro ɗin dai yar wani ne dai kai ma taka da za ka aurar ita ma yar wani ne kamata dinu tudan wal jaza'u min jinsin amal kamar yadda kai dai haka za a yi maka ku kyautata wa matanku don waɗanda za su auri ‘ya'yanku mata su kyautata musu, Allah ka ba mu ikon kyautata wa iyalanmu, wajen kyautata musu ya zama mu ma mun ci riba namu ‘ya'yan a gidan aure a faranta musu, ba wani uba da baya sha'awar ya ga ana taimakon ‘yarsa, ana kyautata wa ‘yarsa, ana lallaba ‘yarsa, ana binta a hamsannu. Kuma dole ne dai, hakan dai abin yake, ita ce ɗaukan ciki, ita ce reno, ita ce tarbiyya ita ce wahalar gida ta dafa da safe bata gaji ba ta dafa da rana bata gaji ba ta dada tafiya ta dada tafiya ta shiga kicin bata gaji ba kuma namiji ya zo da gajiyarsa kuma ya kare akan matar ya fa gaji ya sha aiki ya gaji to sai ya zo ya ɗebo gajiyar kuma ya ɗora wa matar ita duk za ta ɗauka a hakan duk wahalar da ta yi shiri take ta samu ta yi wanka ta saka turare ta gyara jiki ta kwalliya ta ado wai don mijinta ya zo ya ganta ya samu biyan bukata a ganta ya ji daɗi yanzu wannan sai an ja maka hadisi ko aya akan ka yi haƙuri da su ka zauna lafiya da su to duk wanda ya bar shari'ar musulunci to zai yi rayuwa ta maguzanci da iyalinsa duk wanda ya bar shari'ar musulunci zai yi rayuwar maguzanci da iyalinsa ku sani cewa wato yana cin kyakkyawan zamantakewar namiji da matarsa shine ya zama yana iya jure dukkan wato wauta da za ta masa na'am tabbas mata suna da wauta irin nasu da karancin tunani irin nasu juriya an tsai ala taishihinna wa ghadabihinna ayi hakuri da irin abubuwan da suke kuma mace lokacin ta fushi a ta bata rai haka kawai ka gana ta saka maka fuskan shanu a gida mai aka yi ba amsa ta kyale ta ita ta san me yake damunta a hakan kuma tana cikin fushi da kai sati biyu sati uku za ka zo ka neme ta a shimfiɗa kuma ta zo ya za ta yi tana maka da'a ita kai me yasa ba za ka mata da'a ba ai zaman aure ba zaman zalunci ba ne ba rayuwar dabbobi ba ne ba rayuwa ce ta mai hankali da mai hankali kusan da wannan yana da muhimmanci matuƙa ƙwarai-ƙwarai da gaske bari in gaya muku wani abin da zai ba ku mamaki wata riwaya a ingantacciya da ta zo daga imam bukhari da muslim a bukhari kitabun nikah a muslim kitabun talaq hadisin umar أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعنه وتهجره إهداهن إلى اليوم إلى الليل أجلنا النبي فا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تنسى سيوان أبو يفارو yace ayi kaza su ma su ce kaza za a yi ko wata ta ce kaza za a yi ku duba hali irin na mace fa ba manyan mata irin matan annabi wa ya kai su tsoron Allah amma wallahi saboda ɗabi'a na mace da Allah ya ta wai a gidan annabi kamar da Bukhari da Muslim fa suka rawaito sai fa mace ta kaurace wa annabi fa yini guda bata kula shi ba kwana guda yanzu wannan inda ba dan an ce a yi haƙuri ba in za a yi hukuncin shari'a a kansu a ce mutum ya ɗaura cewa annabi kwana ɗaya kwana biyu ai magana tana da nauyi babbar magana ce annabi muhammadu gaba ɗaya fa to amma me yasa aka yi wannan a gidan annabi don ya zama darasi idan matsayi ne ba kai annabi ba idan daraja ne ba kai annabi ba in ɗaukaka ne a wajen allah ba kai annabi ba ba wani namiji mai tsada a duniya da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai shi to yau ku duba ɗabi'a irin ta mace sai ta ƙaurace masa tana fushi kwana ɗaya kwana biyu wanda ake nemansa da tsada to ba mamaki kai ma kana ganin kai wani ne isasshe madaukaki mai daraja mai hali mai wadata abun son kowa kin wanda ya rasa abun warwasan mata kaga kuma matarka wani lokacin tana maka ba daidai ba ta bunka maka fushi sati biyu sati uku in saki ne kake ganin saboda matsayinka za ka yi saki za ka yi ta auro su ne kana sake su kwakwalwar ce haka ɗabi'ar ce haka tunda tana da abin da ake neman ta da shi sai a haƙuri ko ba ka bane ba ko rago fa ka daure ko tinkiya ka daure ko bujimi ka daure ai yana da amfani ne a wajenka ba kana hakuri da shi ba to yaya wani zai zo ya ce shi bai zai hakuri ba na yadda akwai ɗabi'ar da ba za a iya hakuri ba dole a rabu amma lallai namijin da yake da yawan fushi komi sai ya yi magana mai yawan korafi mai yawan balahira da bala'i zai ta aure saki ne kuma su dai matan nan waɗannan ɗin dai su ɗin ne a ko'ina suke ke sa ilimi yana yana taimakawa ƙwarai mutum ya zama mai ilimin ɗabi'ar mace to shi ne yake morewa aure ita ba mace iliminta na addini bai zai hana taimaka abin da ba daidai ba darajarta da ɗaukakarta ita ba zai hana wata ranta yanka maka wani abu na bakin ciki da kuka ba duk wani girmanta duk wani matsayinta ko ta tara maka ‘ya'ya nawa ne wallahi wata rana in ta yanka maka wani abun sai dai ka shiga ɗaki ka ce a baka hankici da toilet paper kai ta goge hawaye ka da ku ba da tsumagiya ba ba da itace ba Allah ya ce inna kai da kunna azim kaidin ku mai girma ne qur'ani fa da kanshi ya faɗa makircin mata babba ne kuma ita mace du matsayinka wallahi bai gagara ba bai gagara ba kaga tana maka wani abun da ba daidai ba kai ne kake ganin kana da wannan matsayin ita in abin ya zo idan ta rufewa yake ba ta ganin wannan matsayin naka sai ta yi wannan ɗabi'ar tata ta mata to haka za a yi zauna ba a haƙuri a ta kashe aure a ta faɗa to idan baka yi haƙuri da taka matar ba to kai baka so a yi haƙuri da 'yarka in ka aurar da ita da mun gane wannan da mun samu sauƙi Allah nuke roƙo tabaraka wa ta'ala ya sa su matan su gane cewa suna da wani rauni idan aka ce sun yi laifi su rinka karɓar laifinsu tun daga tarihi an kawo muku matan annabi ma sun yi kaza sun yi kaza ai kun ji za ku ji ba daɗi to amma ya annabi ya ya haƙura umar ya ba da labari ke karki manta saboda ɗabi'a da hali irin na mace da aka ce namiji ya jurewa damuwar mace da ɓacin ran mace manzan Allah ta kai ga fa sai da ya taɓa ƙauracewa matansa dukkansu gaba ɗaya mata goma sha uku ko tara a lokaci guda sai da ya yi wata guda ya ƙaurace musu wata cir yanzu inda ya biya zuciya ai duk sallaman su zai har sai da Allah ya ja musu kunne asarar buhu in tsallaka kunna an yubjilahu azwajan khairan min kunna ko yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara Allah ya ce in ba a daina abin da ake masa ba ya, ya, canja ku a canja ku gaba ɗaya a nemo waɗanda suka fi ku masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza a haɗa masa da 'yan mata da zawarawa daga nan ne fa suka ce to a yi haƙuri sun yi laifi dukkan matan ya ƙaurace musu wata guda amma bai yi sakin ba da ya zo zai dawo ranar ashirin da tara kwana ashirin da tara fa da ya zo zai dawo wanda ta fara gaya masa magana zai dawo ita ce aisha kuma ita ce number one ɗinsa don an tambayi annabawa ka fi so a duniya ya ce aisha to number one din hadisi Abdullahi dan Amr hadisin Bukhari kaga dai mata number one kenan sai hakuri ya tattaro zai dawo sai ta ce ya Rasulullahi ai watan bai gama cika ba mata kenan ta ce ai watan bai gama cika ba yace kamar yaya ta ce yau ai 29 ai saura kwana daya wallahi in namiji bai gane halin mace ba zai sha wahala da ita sai annabi ya ce aisha shi wata a musulunci haka ne sai dai mata gwari-gwari ya ce kin ga wannan goma ɗaya goma biyu sai kuma tara goma ɗaya goma biyu sai nawa sai tara kenan wata kwana nawa ashirin da tara ne sannan aisha ta ce bismillah annabi yau ya kaurace muku wata guda ya zo zai dawo mai kwan a yi guda a yi dafe-dafe a yi murna a yi abin nan amma ce masa ake ka karisa kwana ɗayanka a waje tukunna to wannan shine dalilin da ya sa muka ce maza dole su zama masu haƙuri da kai zuciya nesa akan lamarin mata kuma haka abin yake sai an kai zuciya nesa kwarai da gaske sai abu na hudu da yake taimakawa shi ma kwarai wajen samar da kyakkyawan ainihin wato zamantakewa a tsakanin ma'aurata guda biyu almuda'aba wasa da juna wasa da juna ko tsohuwa ce ke shekara saba'in tamanin da ɗan tsohon ki mijinki ku tura ƙofa ku je ku yi ta wasanku da junanku ku yi hiranku ku tafa ba wani damuwa a kai ƙwarai kuwa nawa ne rayuwar take duka-duka gaba ɗaya gobe kya neme shi ki rasa to daga cikin abin da yake daɗa zankon soyayya da daɗewar aure a rinka samun wasa tsakanin miji da mata wasa na ƙauna ɗan zolaya ɗan wani abu haka da zai ɗan sa nishadi a juna zai fita wata ranki ce a dube kaɗan da ƙurƙurnawa dube kaɗan da eh watakila mijin naki gajere ne yace ga gajarta ga daɗi da albarka kamar magi iyi haka ake yi kin ga ɗan wasa ne ya juyo ya dariya ya yi kwalliya zai fita ki raka shi ka Allahu akbar Allah maka albarka duk macen da ta same ka a matsayin miji ta rabauta ta more ta ji daɗi na gode wa Allah sai ki kafa goshi a ƙasa sai ki ce Allahu akbar alhamdulillah kina sujudu shukuri wannan yana kore hawan jini ko ba haka bane to me zafi in gida ya zama ba daɗin zama ina zaka je waje zafi sai da rumfa in ka fita zafi gida ma ka bari ya maka zafi faɗin da ya fi ƙarfinka ba sai ka mai da shi wasa ba sai ya fita da tafi ce tsaya tsaya tsaya ki zo da gudu ɗan tsaya da Allah iya haƙuri iya haƙuri iya haƙuri iya haƙuri ya aka yi tsauri nake sai ki ɗan zaro turaren ki ce manta ne ban fesa maka turare ba fes fes fes fes ki feshe shi ki ce je ka ya yi kwana zai tafi yana dariya sai ki ce zo zo zo ka ci to na baka amanar kanka a hannunka wannan turaren nawa ne kar wata ta ji ƙanshinsa kaga daga aljihuna na fito maka da shi zai yi dariya ya yi dariya wallahi idan ya gama ofis ɗinsa sauri yake ya dawo wajenki mu maza da ke ganin mu raunin mu ya isa akan mata kawai dai dauriya ce ba ma faɗa amma in mutum ana kyautata masa a gida da wurwuri yake dawowa dan tsirenki na bakin titi ba fashi eh yana gani wallahi idan da zaman lafiya duk abin da namiji ya gani na sha'awa wallahi sai ya sayo ya kawo musamman inda da aljihun da nauyi kuma Allah ya sa mai mai kyauta ne ba ba zumbulu bane haka ake yi duk abin da za ku jawo wasanni da mazajen ku ba laifi wata ran ya zo zai ciyo abinci ki ce yau ba za ka bata hannunka ba ya aka ce haka na ga dama hannunka yau ba zai ɓaci ba to ya za a ki ce ki shingida kawai kwantar da kanka zan ta maka ƙoto ki ta tukuyo loma kina afka masa wallahi duk wannan wasu sirrika ne na rike miji na gaya miki wannan namijin da kike gani in kina masa wannan mantawa zai yi ma wai akwai wata mace daman a duniya bayan ke komin yawan ku ai zuwa yake shi namiji inda aka fi kyautata masa ainihin yake karkata musamman Allah ya taimake ki kishiyarki mai shegen zafi ne da fada da hanci ni ta je can ta masa bala'i ke kuma in yazo ki shimfida masa duniya da rarrashi ke za ki rike gidan ki ga miji yana miki waya kin zo zai dawo yana cewa yaushe za ki karbi girki ne ba sai kin tambaya ba an dau hankalinsa ne yana jiran yaushe zai ha wallahi amma in bala'i ake masa a gidan fa cewa zai yana tsoron ma Allah ya sake ne zake girki saboda gashin da zake masa ku yi haƙuri ku karɓi shawara ta don an gwada an ci nasara an ci riba tun da na fara maganan nan na ga wata ta turɓina fuska ranta a bace ina ganin gaskiya ita dai mai gidan nata al'amarin ba zai yi a wajensa ba dan wata ta gaya mun ta ce haba malam baban mero ku sai dai haƙuri ai ta ce tun da na aure shi ban taɓa ga dariya ba gidan nan ta ce wallahi wallahi malam na maka rantsuwa da Allah ba ka na ba shi rantsuwa lokacin da take faɗa min ta ce ga kishiyoyina ta ce inda wadda ta taba ganin mai gidanmu ya zo ya yi wasa da dariya a gidan nan yau muna da yara har da 'yan mata ta faɗa duk suka ce bai taba yi ba baya yi in kin je yana shewa da dariya abokanansa ne suka bugo masa waya aka bashi dariya akwai namijin da kuma shi baya ganewa akwai matar da ta ce da ta zo tana irin wannan abubuwan da aka faɗa sai ce ke ni ba na son karuwanci subhanallah ya lalata zancen wai shi ya za a zo ana masa karuwanci a gida ba wayewa Allah ya sa kin je kin dauko wani wani wani dinkim a cikin leda bag ba fahimta yanzu kin ga aiki ya same ki ki wayar da kansa tukunna karuwanci a gidan sunna kuma ta me dalili na nana Aisha take cewa wa kana yuda'ibu nisa'ahu annabin rahama yana yin wasa da matansa sai ai hakuri duk kasawarka duk ke kasar zuciyarka in ka shigo gida ya kamata ka yayyafa wa mummunan halinka ruwa nan kuma shugaban namu na gaba ɗaya yana yin wasa da matan shi injina na Aisha shi yasa yace wa Jabir halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk ina ma da yarinya ce kana mata wasa ita ma tana maka wasa ashe annabi ya halatta namiji yayi wa matarsa wasa ita ma matar ta yi wa mijinta wasa me yasa yau ma'aurata ba sa wasa a tsakaninsu kullum fada mai gida ya dawo a turbine rai a ɓace ke fushi shi fushi yanzu lokacin chatin din nan da ta na kawo mai abinci sai ta juya baya tana haka tana danne dannan waya shi ma yana cin abincin sai yana sai ayi awa guda ba wanda ya kula kowa wannan wani irin rayuwa ne zaman kurame wani irin rayuwa ne wallahi shiriya tana cikin sunnar annabi kuma daɗin rayuwa tana cikin koyi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka maza ku daina takura kanku kuna matse kanku a gida kuna hana kanku hutawa gidanka gidan hutunka gidanka gidan shakatawarka wallahi a hadisi ya zo har guje-guje annabi yake da Aisha guje-guje ki duba nauyin annabi da darajarsa duba matsayin Aisha su tsera fa da gudu ba shi yasa ake son gida mai faɗi ba ba ɗan ƙumbul matsatse ba gida mai faɗi saboda in ta kama za a yi rige-rige sai a je a yi ke kuma ban da ƙari mana shi ma ai wannan yana cikin yalwan ni'ima Allah sa kana da wadataccen gida ka samu wurin wasa da wurin shakatawa da iyalinka wai duk abin da za ka ɗauke wa wannan halittar damuwa matar da ka zo ka ajiye ta shekara biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu shekara ashirin kullum tana zaune a gida kai ba ka da wani abin da zaka nemo na ɗauke mata kewa idan aiki kake tafe ka tafi aiki ta zauna ta gama abin da ta wannan zaman ka fa take ka bar ta cikin kadaici kuma ka dawo mata cikin bakin ciki wallahi in ba mu gyara wannan ba za mu daɗe muna wahala abin a zahiri yake abin a fili yake ba a ɓoye yake ba ni ina gaya muku wannan a matsayin ku na mata so muke mu samar da gyara nan da shekaru masu zuwa bakin cikin gida na aure mu fara rage shi koya wa yarki budurwa nuna mata ya ake koya mata ladabi da biyayya tuntuɓe ta ɗan saurayinta da yake zuwa suna hira kina kiransa kuna gaisawa kuwa in rai rashin lafiya kina dan gaishe shi kuwa yaya in ta zama ba ta tuhoni ma kuma ce ke ba haka ake ba dauki waya maza maza ba credit ga credit kira shi sa a katin ki kira shi gaishe shi wannan kafin a zo zai ji daɗi murna zai yana ce abokanai na abokanansa kai zai rinka ce ai ita ta kira ni ai ita ce ta kira ni yana murna zai ji daɗi amma a turbune ke ma dinkim kamar an cure fura an kasa gane fuskarki ai kin san fura in aka cura ta sai ka kasa gane ina ne bakin ina ne hancin to kuma din haka kuke akwai wanda suke kamar fura ku yi haƙuri ku kyautata wa mazajenku ku sauƙaƙa wa kanku kuma yaran zamanin nan 'yan mata na rantse muku da Allah ɗaya makarantar bokonta ba ba za ta koya mata wannan ba turancinta da jami'arta da universitinta da kwalejinta bai zai fata gane wannan ba dole fa sai uwa kin zaunar da yarki fa kin mata karatun ta nutsu koya mata tsafta dan kar ta zo kazantar da take miki a gidanki ta je in an aurar da ita ta ci gaba ta je ta kashe aurenta da kazanta ba ta sani ba koya mata ladabi da gaida mutane tunda kika gabata gaida yayyanta a gida to ba mamaki ko ta auri mijin ma ba za ta gaishe shi ba koya mata haƙuri ki ce mata kin ga babankin nan kin ga dai babanki ne ko to ni ma haƙuri nake da shi ke ma ki je ki haƙuri da naki mijin wancan rufa mana asiri ki je ki auren ki Allah sa a gama lafiya ni ma ki banda nan dan shakata da nawa mijin amma ba ka koya ƴaƴan ku mata wannan kun bar su malaman su kawayen su kun bar su duniya ita ce mai sarrafa su shi za mutum zai zo ya auri yarinya kyakkyawiya lafiyayya san kowa kin wanda ya rasa amma tana shiga gida ba mu'amala zai ji ya tsane ta sai ta matsa hauka da rashin hankali saboda ba tarbiya ba a samu siyasar zamantakewa ba hajiya fuskar ki ba ita za ta rike ki ba gidanki wata halittar ki ta ya mace ba shine zai rike ki ba in dai namijin wannan zamanin ne ana mallakar miji da zuciyar miji idan ana an iya mu'amala to sai a rike shi sai a dade ana cin moriyarsa ki gane wannan ki huta to amma dangane da wasa da aka ce a tsakanin ma'aurata to kar kuma a wuce gona da iri a bi a hankali kuma gaskiya banda wasan duka a ayo ai gaskiya ne yawwa kin san yanzu wani in ya zo wasa an ce a yi wasa ya je nemo tsumagiya ya ta zabga miki sai ya ga kin fara kuka ya ce yi haƙuri da wasa nake yi to banda wasan duka yawa kuma banda wasan a daga mutum aje a buga shi a wani guri dan kin ga kashinki da nasa ba iri ɗaya bane yawa ke ma kuma kar a wuce gona da iri wasan kuma yazo ya zama an shigar da rashin hankali ya dan yi wankansa da dan shaddarsa ki je ki debo masa manja ki yaba masa ki a da wasa nake yi a a wallahi zai zabge ki da mari ba ruwana a bi a hankali ko kuma ya dan ajiye kuɗinsa yana dan tattalin abubuwansa yana ajiye kuɗinsa ya zo ya nema ya rasa ya ta nema ya ta nema sai kuma daga baya ki zo ki ce a na ɗauki dubu sha bakwai amma dai da wasa nake yi amma na kashe a a duk wasan da za ku yi banda wasan ɗaukan kuɗi namijin wannan zamanin lamarin kuɗi fa ya suna da wahalar sha'ani ni gaskiya nake gaya miki sannan kuma malamai suka ce wato Allah yambasu fi da'abati ila an taskuta haibatuhu bil kulliyati inda al mar'a kada namiji shi ma wasan da zai rinka yi ya wuce gona da iri wasan yayi yawa ta yanda zai taba mutuncinsa a wajen matar ya zama kuma tare na shi ka zo a gaban ƴaƴanka kana mata umarni tana kimbi saboda wasan yayi yawa kin san akwai wanda ita kuma ga ta dai kamar doluwa ne ko wawuya ne ko me ba ta ganewa in ana mata wasan kuma sai ta dauka kuma kimaka ce ta zuba to kada namiji yayi wasa da mace ta yanda kimarsa za ta zuba ke ma kada ki ta wasa da miji ta yanda dare da ki da kimarki za ta zuba kina yi kina tsare mutunci kina yi kina tsare lafazi kina yi kina tsare karamarki da darajarki dan haka ya kamata a bi tariqul iktisad a yi tsakatsaki daidai wa daida kamar yadda aka rawaito daga Umar ibn Khattab wata rana ya aibanta wani daga cikin ma'aikatansa na ƙarƙashinsa sa sai mana umar ne yake fada wa wani yake masa fada yake masa holo me yasa kake kaza me yasa kake kaza baka kyauta ba sai matar umar sai ta yi masa magana fa kallamatu mar'atu umar fihi matar umar din ta masa magana tace da shi ya amiral mu'minina me yasa kake fushi da wannan ma'aikacin na kake ta masa faɗa sai ya ce ke kuma ya ke makiyar Allah ina ruwanki da shi to sai ce ke ke ba baki wuce wani abun wasa ba inna ma anti lu'batun yul'abu biki summa tutrakina baki wuce wani abun wasa da za a zo a yi wasa da ke ba a hullar da ke a jefar da ke a rabu da ke me yasa malamai suka kawo wannan suna magana ne akan hali irin na mace wani lokacin tana iya shiga in ana mata wasan sai ta shiga wani abu da bai shafe ta ba abin da ya shafi mulki sai ta sa maka baki a ciki ko abin da ya shafi iyayenka sai ta sa ma baki a ciki ta shigo da reni kawai abin da ake so kar a bari reni ya shiga abu na biyar da yake taimakawa wajen kyauta zamantakewa tsakanin ma'aurata al'aitidalu fil ghairati dan daidaito da tsakatsaki wajen kishi yau kuma abun naku za yi in za ki kishi ki amma da Allah daidai ruwa daidai gari ko daidai ruwa daidai tsaki kada kishin ya zama na rashin hankali duk macen da take da kishi oba akwai damuwa duk sanyin ruwa idan aka sa shi akan wuta aka bunka masa gaushi yayyawa gaushin nan sai ya kone tukunyar nan ya kone ruwan sai kiga tukunyar tana hayaki ta fara baki ina ruwan ciki ya kone to haka kishi yake kone zaman aure ku mata ku mata Allah ya halice ku a jininku akwai kishi a jininku kuma ba wanda ya hana ku to amma ku bi a hankali karki kishin da zai kashe ki ko ya kashe miki aure kuma kanki zama mara kishi din ki zama komai ana yi baki da kishi a ba, ba soyayya kenan in dai ba a kishi a gidan aure sannan shi ma namiji kada kishinsa ya wuce gona da iri har kishi ya zo ya jawo tuhuma yana tuhuman matarsa saboda shi shi mai kishi ne wani fa waya ya ji matarsa tana ya ji muryar namiji ta hansbury ha ta hansbury waye ta ce ƙanina ne to ni fa ba na son yawan wada waya da maza a gidan nan ni ba zan yadda ba kin ga na ayyan yawa wata mata ta ce malam ina son mijina amma abin da zai raba ni da shi zazzafan kishinsa ya yi yawa me ya faru ta ce wai idan ƙwallon tarki ya lalace a gida ko soket ya lalace a gida wai idan mai gyara zai zo sai ce wai in tattara in fita in bar gidan gaba ɗaya sai na je gidanmu na yini guda akan ƙwallon tarki za a gyara ta ce mai gida in shiga ɗaki in rufe mana ta ce ya ce shi bai yadda ba bari in gaya miki kishin maza yau kin san wata kyamara cctv ko akwai wata akwai wata kyamara ana ce ana ce mata CCTV ya isa ɗan hizba ne yan ƙanana suke ɗan motsa jiki kin san ba sa azumi tunda ba sa azumi da ƙarfin su ai dole su ta jayya mu yanzu da muke a gigice shi ma zaka iya taba wani abu kin ga wannan wayar ko kun ganta to idan mutum ya ga dama duk duniya duk inda ya je akwai abin da zai juna duk abin da ake a gidansa yana ji yana gani wallahi zuwa za a ce ya tura ki gidan suna baki sani ba ya zo da ma'aikaci a shiga ɗakin ki a shiga falon ki a shiga ƙofar gida a shiga bayan gida a shiga ko ina a jajjona masa wannan kyamara kuma kyamara ba a iya ganinta wallahi da kyamara a ɗakin kina duk abin da ke yi wallahi ba ki sani ba ta ce malam na yadda ya sa ido da tsaro a kan gidansa ta ce amma gaskiya ba zan yadda ya zo ya sa min kyamara a ɗakina na kwanciya da falona ba ta ce malam wulaƙancin da yake min ya isa sai uwata ta zo gida muna hira namu na dangi na yan uwa na sirri tsakanin uwa da ya ashe mutumin nan ya danna kyamarar nan ya danna a wayarsa duk abin da muke faɗa yana ji ta ce in riga zan cire yana gani na yadda mijina ne amma in wayar ta faɗa hannun wani ba ta ce wani wani irin sa ido ne ta ce ya sa a hanyar ƙofar gida tunda fita ne baya so na yi ya sa a katangar ƙofar gida amma duk ƙawata idan ta zo muka zauna muna zancen sirri ashe da kyamara a kanmu kawai mutumi sai dai in ji ya zo yana ta man labari a yi ranar ma mahaifi yake da ta zo na ji ma kuna cewa kaza ta ce wallahi ba zan yarda da wannan ba na ce haɗa da shi na ce wane kada ka kashe aurenka saboda zazzafan kishinka mace ba baiwa ba ce dole ita ma tana da wani sirri nata yanzu uwarta ta zo gaishe ta sa zauna a falo su yi zancen hira a a matsalar ubansu a a matsalar wata kanwarsu da ta ƙi zaman aure a a larura da talaucin rayuwa da matsi a a uwar tana buƙatar wani abu na taimako na sirri a a za a yi auren wance to yanzu ya za a yi a a ita uwar tana yi wa yar fada akan wani abu a a akwai wani abin da yake damunta kana mata ba daidai ba tana gaya wa uwarta tana neman shawara yanzu saboda Allah dan Allah ya maka wadata sai ka zo ka rattaba wannan kyamara ta CCTV a cikin falon mataka da ɗakin kwanciyarta duk abin da take kana ji ai malam mata ne yanzu sai da sa ido na ce mazan fa kai yanzu aka makala maka kyamara a ƙeyarka tana bin ka duk inda ake tana gani auren naku ina za shi matan nan ta turbude ta ce wallahi malam ka gaya masa ko ya cire kyamarar nan ko in fitan bar gidan nan na ce ke kuma ki bi hankali mana ana dan lallaba abubuwa kina ta masifa to me yaji ce matar me fada Allah da ya taimake mu na dan jajjawo hankalinsa na ce don Allah ka cire mata amma hanyar kofar gida tunda fita za ta yi to ai za a zo gida a zo ai ta abubuwa baka sani ba na ce a to Allah ya ce dole duk wacce ta shigo gida sai ka san me aka faɗa ai Allah bai faɗa ba ita ba ta da sirri na ce kuma yanzu wannan illar kai musulmi ne in ka zo ka sa mata wannan CCTV kyamara a falonta ko a dakinta to sai kawarta abokiyarta sai ta zo sai ta cire hijabi ta jefar tunda ta zo gidan yar uwarta ko yarta ko uwarta ma ta zo ta cire mayafinta ta miƙe kafa ko ma za ta ɗanyi bacci ta huta ashe ba ta sani ba hangalau kyamara tana ɗaukanta. to kai yanzu wannan ganin wannan matar da za ka yi kai kuma waye Allah ne halatta ma kuma yanzu dan Allah daidai ne mutum ya sa wannan kyamara a cikin banɗaki banɗaki ba mutum ya je ya tsirara bai sani ba a ana ɗaukan hotonsa ai ba daidai ba ne ai zai iya yiwuwa munafurcin mata su shiga banɗaki a je a ƙulla wani abu akwai abin da ka bar wa Allah kawai tunda dai kai da kawo ta kawo ta gida ai akwai amana to wannan zazzafan kishi da rashin wayewa na wasu maza yakan sa su takura wa kansu su takura wa iyalinsu suna ta fushi yanzu sai mutum ya danna a wayarsa sai ya ce kaga matata kaga ta fito daga kicin ko kaga ta je ta auno shinkafa mai kun kwano biyu ta dauki kwano hudu ko kaga ta dauki manja kaga ta bawa yar aiki kaga an kulla an fita kaga ni kaga ni duk kyamara tana daukan ki ina gaya miki wannan ke hajiya mata birni duk wanda aka kwankwatsa mata gida mai tsada an zo ana miki murna madalla madalla to da kyamara a ciki da kyamara dan maginsa da zaki dauka bai sani ba yana kallo yar kawarki da za ta zo tana zuga ki akan aurenki ko akan kaza kun tsaya a bakin kofa yara kar aji kuna sauran kofar gida kuna hira ashe kyamara kan tana kan idanki kai in namiji ya so tona wa matarsa asiri ba daɗi wani da ya tashi yanka wa matarsa tsiya kin san me yayi abun recording na'ura da take recording da ya wanka zai fita aiki ita ya danna ya sa mata batura masu kyau kawai ya danna ya ajiye ta abin da ake yi a gidan nan da wayoyinta inda take yawan zama a nan ya ajiye ba ta sani ba abu kan yana bayan kujera ashe yana ta nada aka ci rashin sa'a wata rana wata kawarta ta zo aka yi rubdugu akan uwar miji wance ke giyar uwa kenan ki mun addu'a Allah ya sa ne maganin ta ashe ana dauka ba sani ba ita kuma kawar yiwa kika gyale ta ai tsofaffin zamanin nan in ba casa ta kike ba ba za ta shafa miki lafiya ba to yanzu ya za a yi kin san me za a yi akwai malam wani a unguwa kaza dubunki arba'in ta ishe ki ta ce arba'in yoni ko ɗari ma zan bayar ai sai in bayar in dai za a maganin tsohuwan nan yau ta ce yau ko kashe ta za a yi sai a kashe ta ta ce a abin da kisa dai a dan illata ta dai wannan gulmace-gulmace ne naku na mata da ƙawayenku suke zuwa ku saki jiki ku ta gulma tun da baki ji tsoron Allah ba sai Allah ya tuni asirinki ta wani wuri da baki sani ba yana zuwa ya ɗauko rediyonsa ta rikodin ɗinsa ya kashe ya yi wa rediyo godiya ta tara masa abubuwa zai fita ofis wata rana ya tafi ya je kurin ya kunna ya rufe ofis ɗinsa ya kunna ya ji bala'in da ake masa a gida ya ce wai wai wai wai wai wai ya zo ya kama fada yana kaza aka ce aka rantse da sunan Allah duka da ƙur'ani duka ta ce ba ta yi ba ya ce to jama'a saurara sai ya ɗauko mata rediyo ya mai ya danna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu al'amarin nan namu ya kai haka sa ido har recording dina ake to ka sallame ni ni ba zan iya wannan zaman tuhuma ba ni wallahi na gaji Allah ya sani ita ma ka wannan da tazo ai ni da wasa nake mata dan kaji na faɗi kaza kaza a a a a a a me yasa na gaya miki wannan ki daina barin kawaye suna zuwa kuna maganganu na cin mutuncin masu gidajenku ko cin mutuncin uwar miji in kin tsira ta nan gurin fata can baki tsira ba ki daina bari wata kina cikin ni'imarki kina zaman gidanki ta zo ta kashe miki aure rana ɗaya ki daina duk wacce ta kawo miki tayin wani abu in na alheri ne bismillah in ba na alheri ba ne ki ce na gode kuma ki taka mata birki da ta kira ki za ta zo ki ce wallahi iya hakuri ina da dan tafiya ina da dan uzuri ayyuka sun mun yawa ko kuma mai gida na yana shikenan kin sallame ta ku gyara duniya cikin tonan asiri ake kuma kin ga zagin uwar miji din nan duk mijin da ya fahimci kina zama a gefe kina zagan masa uwa aurenki ya mutu duk soyayyar da zaki nuna masa na munafurci a zahiri kin san mace a zahiri a nuna a lailaye ka a shafa maka mai kamar ana rike da kwai ana lallaba ka ana kaza amma in labarin uwarka ya zo kamar a dafa kaya a bata ta ci wani wace irin soyayya ne kina son sa baki son uwarsa ko uwarsa ma tana da hali mara kyau lallaba ta a rabu lafiya me kike wani gaggawa yaushe ne ne ma za ta tafi ta barku kun gane wannan karatun kun gane wannan sirrin to yanzu abin da kawaye suke yi malama idan mace tana so ta miki sharri sai ita kuma ta zo da abin dauka in ana so a kashe miki aure sai a zugo wata da nunar da zimmar masoyiyar ki ce a zo a zurma kiki ta fadin maganganu sai kin gama ta tas ita fa ta zuga ki sai a je a ɗauki rikodin ɗin sai a je a kai wa mijinki kawai sai dai ki ga ga takarda shi wane wane ya sallame ki saki uku har uku me ya faru an kai masa abin da kika faɗa kuma wata ce ta zo ta zuga ki lambarsa kawai za a nema ta whatsapp kawai sai a ce ga wani audio mai muhimmanci akan iyalinka ka saurara muna maka fatan alkhairi Allah baka ikon gyara gidanka in ya zo ya ji aurenki ya mutu ke yau saboda masifa da rashin zaman lafiya ta kai ga yanzu wata za ta iya ƙulla ƙawance da ke ta zama hamimiyarki masoyiyarki abokiyar shawararki amma wallahi maƙiyarki ce amma alaƙa ce ta waya sai ta ta chatin da ke ashe duk chatin da take yi tana saving tana haddacewa sai ta zungure ki akan uwar mijinki ko ta zungure ki akan abin nan ko ta yi wani shari ta ce ke yau fa mai gidana yake ga min ya fa ga mijinki fa da wata fa ke kina ina kin ga duk wacce ta gaya miki wannan ai zaki dauka kawarki ce ki saki jiki ki zazzage shi ko ki tada hankalinki ki ta yi ana daukan hoton ana daukan hoton ana daukan hoton ana ajiyewa ana ajiyewa wata rana kwatsam sai a nemi lambar wayar mai gidanki kawai sai a tura masa a ce ga chatin inda ake da matarka aure ya mutu ba a amintuwa da kawaye ku daina boys da wanda take boys wai kawa wai kin cikin koshe wai kawa wai ta zo wai magana sirri wai kina tura ta boys a whatsapp ai whatsapp bai zama sirri ba yanzu wallahi duk wacce take da baki take take tana zuwa tana surutu tana magana yana tafiya in kika saki magana in ya fita ya fita daga hannunki kina yi za a ɗauka a ɗauka sai a tura wani guri sai a ko kin goge yana can wancan wuri akwai wayar da yanzu a zamani in ka riga ka tura abu ko ka goge a wajen ka to a can bai gogu ba muryaki ki je ki tura muryaki ko da kin fasa ko da kaza ko da kaza tai ta yawo kina da wani uzuri ko wurin alkali aka je ko wurin ubanki ne sai ce zance ya kare ai wannan muryaki ce da haka ku yi taka tsantsan da mutane yau fa zamani ya kai iyayena mata wallahi wata yar uwar ko wata kawar ko ta waya ko ta asam ne in an ganta wallahi zama ake ko kashi ake ka dab ka zauna a cikin kashin dimbas shi yafi maka alheri ina baku wannan shawarwari ne dan ni na san aure yana ta mutuwa ban san iya adadin kes da ne ta warwarewa da ba da haƙuri da mutuwar aure akan irin wani abubuwan da nake gaya muku ba. life ne tabbataccen abu ne definitely yana faruwa to muna ta kare muku gidan auren saboda a dan lallaba a yi a hankali daka don Allah maza ku yi kishi a hankali mata kuma ku yi kishi a hankali ku bi sannu sannu duniya sai da sannu sannu in kishin mace yayi yawa za ta ta cin abinci amma ba ta ƙiba kishi malama kishi kishin mace fa yakan mai da ita mummuna ko kyakkyawa ce wallahi malama haka zaki ga da dan ni'imarta da waye ta fara turbuna sai kashi yake bayyana zafin kishi da dan haskenta wani dabbar dabbaran baki ya fara fito mata menene bakin kishi ne kiga mace tana ta bushewa kamar tuwon kusa take ci kishi ku daina yi ki bi sannu ki daina bude wayar mijinki ya ku mata masu ɗaukan wayar miji suna dubawa bai sani ba da ke nake duk wacce take son zaman lafiya katta ga abin da ba ta so ga mijinta daina ɗaukan wayar mijin kina dubawa in dai namijin wannan zamani ne ina tabbatar miki wata ran sai kin ga bakin ciki da abin da ba so to shi ko kashi in yana lullube a falo ko a karkashin kujera a rufe a lullube sai ka ci tuwonka da dumamenka da komai da komai baka san da shi ba ka gama ka tashi ka tafi ko duk mummunan abu ai munin sa yana bayyana ne in an gan shi ko to me ya kai ki na zuwa ki binciko mummunan abu wata kira ni a waya haba mala ai wallahi mutumin nan baya tsoron Allah haba mala ai wallahi maza ba su amana mala ni na gaji da maza in dai maza haka suke to me amfanin auren kaza ka nace ke yanzu duk wani abin da ke faɗa ai za ki ce wallahi mala duk a wayar sa na gari malam confirm ina da ina da evidence ina da hujja malam na screenshot malam na dauki wai na malam kaza kaza nace to waye kai ki nace ki nutsu yanzu da ba dan kin je kin bude wayar su kin gano ba yanzu da kin ci dumamen ki kin ci abincin ki hankalin ki a kwanci kina cikin kiba ya je ya ta abinsa kina addu'a Allah ya kare ki daga sharrin namiji to yanzu ga cikin gani za ki iya gyarawa kin gagara gyarawa sai da kika kira ni in taimaka miki da shawara ashe kin ga satan wayar miji ɗaukan bayanan wayar miji ba shine zai warware miki matsala ba na wani lokacin bayanan suna da amfani saboda kafa hujja amma duk wacce ta ce wai za ta rinka bibiyar wayan mijinta don ta ga me yake yi ha za ki ga abin da zai hana ki bacci kuma mijin nakin na fa ko malami ne ko shek ne eh kwarai kuwa kawai karki duba ai wani shek din ya gaya wa matarsa yace kin ga hajiya muna zaman lafiya da rufin asiri tace eh kwarai kuwa yace kin ga yanzu shekarun mu kaza muna da yaya yace to zaman lafiyan ki kin ga wannan wayar ba ruwan ki da ita yace ni dan adam ne ni dan adam ne ba ruwan ki da wayata wayata zaki sha'ani da ita ranar da mutu za a na mutu za a bude password za ku duba kudin banki na amma magana ki rinka bude min waya ko a kira ni kina amsa waya ta ce ba na so kar amu wannan a gidana bincike a waya ba na so yace ba san ki ne ba na yi ba ba yadda da ke ne ban yi ba amma ni ma ina da wasu sirrace sirrace na da duk duniya Allah kaɗai ya baro kan sani ina ajewa a cikin wayata da haka maganan ki ɗauki wayata kullum wayata tana hannunki ki shiga can ki shiga can yace ba zan fa yadda ba kin yadda ta yi shiru kin aminta ta ce eh ya ce to shi kenan haza wa salam kar ki taba mun waya amma ni kuma zan dinga duba taki lokaci bayan lokaci ha to ai gaskiya ne ai shi ne a rijalu kawamu na ala nisa'i ai wato ba ya adalci ba a kyale kike sakata ki wala ko to ai shi to an yadda yana fita ai shi mai gidanki ne shi fa mai kula da ke ne shi mai miki tarbiyya ne shi mai gyara ki ne in kin kauce ko wataƙila zai ga kina ɗan abubuwa da ƙawaye ya baki shawara ya kika gani ba laifi a wata ya ɗan duba sau ɗaya sau biyu haka in ya ga wani in ya ga wani suna an rubuta KDK to eh ya ɗan duba ya gani in ya ga wani suna an rubuta Hansa'o ko ba haka bane ya ɗan bincika ya gani ta wata mata ta je tana bincika lambar wayar mijinta sai ta ga an rubuta salishi salishi ta ce salishi ni na saba jin suna salishi ta ce bari dai in bila'in wayan nan tana buyi tana kira sai ta ce hello sai ta ji yar budurwa tana amsawa ita ta ɗauka irin kuskure tafin ero ne salihi yake so rubuta ashe saliha ne saliha ne sai ya gyara ya ce salishi to maza haka suke in dai zai sabin din sunan mace baya sa sunan mace an wuce muku tunanin ya fi ƙarfin ku wallahi ba wani namiji da zai zo wai ya haddace wai wai sunan wata da suke suke harka wai da sunanta musamman in ya san ke me ke me abin ne kuma duk lambar da kika ga an sa a an sa point U an sa B an sa K irin wannan dige-dige to ki ji tsoron ki kiyayi wannan lambobin yana dubawa yana dubawa ha wani kuma can da yake sunan ubanta yake sawa ita din sunanta sai ya sa lamba sai ya sa dan dan harafin kawai a ƙarshe Maryam Ibrahim zai sa sunanta Maryam Ibrahim misali ne ki hakuri in sunanki Maryam Ibrahim ba da ke nake ba misali ne Maryam Ibrahim suna dan soyayya da ita kuma yana jin tsoron mata suka da gane idan ya zo sai ya saka Alhaji Ibrahim M me zai sa Alhaji Ibrahim M kina duba oh Alhaji Ibrahim ne kin wuce ya gaba da ke kullum in ya dawo wayarsa sai ki ga waya ƙarshe da yi da zai shiga gida alhaji ibrahim kullum in zai fita in kin shiga kafin ki kawo mai kayan karyawa sai ga wayar da ya fara bugawa da safe alhaji ibrahim wannan wani irin alhaji ibrahim ne makale mata da kuna min addu'a sosai da na gaya muku sirrin maza amma ba zan sake faɗa ba ya isa haka Allah ya sa mana albarka Allah ya sa ku fi ƙarfin mazajen ku Allah ya sa ku fi ƙarfin mazajenku, amma fa akan bin Allah da ɗa'a. ya rabbana ka yafe mana Allah ka samu cika da imani Allah ka yi mana afuwa naga wata tana ta rubutawa ina yi tana dan rubutawa a takarda yau wayar mai gidanta za ta sha wahala kenan da daddare karki taba na ce miki karki taba wayar miji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh